من الشيطان الرجيم ويا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتكبوا إني معكم رقيب ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين كأن لم يغنوا فيها ألا بعدا لمدين كما بعدت ثمود أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله الذي بعثه الله رحمة للعالمين وعلى آل بيته وصحبه وعلى من نهج طريقته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah wanda gashi da ikonsa ya sake tara mu a cikin wannan masallaci mai albarka domin ɗora tafsirin alkur'ani mai girma kamar da aka saba bayan kowace sallata la'asar kuma a cikin wannan wata mai albarka wata na ramadan a shida iko Allah za mu ɗora kamar da aka saba wanda yau muna ini na 28 ga wannan wata mai albarka kuma ini wanda insha Allah zai zanna ƙarshe dangane da gudanar tafsiri bayan sallah ta la'asar sai kuma baɗi da wanda Allah zai nuna ma. hijira ta shugaba halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara 1445 wanda ya daidai da nawa bakwai bakwai ga wata na hudu miladiya isa dan maryam 2024 da fata Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci amin ga wannan kawai babban aya ce ga ta nan Allah ku diba yaushe ne aka fara tafsirin nan kamar jiya ne kamar jiya ne amma ga shewa ana ini na 28 diban tsawon wata guda zai kuma shi kenan watan gana ramadan gashi zai zama sai labari shina duk abinda Allah ya kai rayuwarka an ka ce maka aikata ka za aikata shi alkhairi na to kai iya kuri ka aikata da wata dama ce wadda Allah ya baka wadda ba kowa ke ba ita ba yanzu gashi watan ga na ramadan wanda har gashi yau ana 28 Allah ya ba wasu dama su ribaci damar da Allah ba sai dai kash su yi sakaci kuma ga shaya ƙari wanda wasu suna nan sun shirya mishi da kowane irin shiri da za a ce kullum ana iya kashe miliyan guda wallahi wasu sun shirya mai game da dai su samu alhadan da ke cikinsu amma kuma Allah bai tara da su da yawa an yi hasara su yi hasara shi ba su gane shi amma da yawa kuma Allah ya nuna musu shi su yi sakaci Allah ya samu na cikin wanda mun kare baci wannan inuka da darraki masu albarka insha Allah yau shine tafsirin zamu gani shine na karshe na marete sai kuma na dare shi ma zai zanna karshe insha Allah sai kuma bayan Ramadan sai a ci gaba kamar yadda an ka saba don rana ta laraba insha Allah nan shuka ne na'am muna cikin suratu hudu jiya mun kwana daidai aya ta 95 aya ta 95 a cikin wannan sura mai albarka suratu hudu kan ƙarshen issa wadda take ta shidda yanzu za mu tashi kan kissa ta bakwai a cikin wannan sura mai albarka wanda Allah ya ce walaƙar arsalna Musa bi ayatina wa sultanin mubin ko ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاتبعوا أمر فرعون وما أمر فرعون برشيد
Allah ya ce walaƙar arsalna Musa bi ayatina Allah ya ce tabbas haƙiƙa mun tura annabi Musa alaihi salam mun tura shi bi ayatina da ayoyinmu wa sulɓanin mubin da kuma hujja mabayyaniya wanda za a gano cewa lalle shi manzo ne daga Allah Allah ya ce mun tura shi ne ila fir'auna zuwa ga fir'auna wa qaumihi da mutanen fir'auna wa mala'ihim wa mala'ihi da mutanansa shi fir'aunu amma Allah ya ce fattaba'u amra fir'auna maimakon su bi umarni na Musa su bi al'amarin da annabi Musa ya zo da shi na wahayi daga Allah sai sun ka bar al'amarin annabi Musa sun ka bar umarninsa na cewa su yi kokar su yi sun ka bi al'amarin fir'auna Allah ya ce ba su sani ba ne wa ma'amuru fir'auna bi rashid al'amarin fir'auna bai kasance shirya al'amari ba babu shirya ga tarda al'amarin fir'auna bata ce da halaka babu shirya a cikinsa babu alkhairi a cikin al'amarin fir'auna amma tare da wannan sun bi al'amari ne sun bi sun bar al'amarin annabi Musa tare da cewa annabi Musa da Allah ya turo shi kun ga ya zo bi ayatina inji Allah da ayoyinmu ayoyi ga mu'ujizai sun bayyana wa sultanan mubin ga hujja wa bayyaniya wanda zai karantar da su fir'auna da kun gani kuna gani shine Allah ko wasu abubuwan bauta da kuke gani su ne Allah ba su tantance bauta ba Allah da ya halice ku shine Allah da ya kamata ku bauta ba dan ga dalilai ya koro musu dalilai masu yawa wanda za mu ta gani kuma sarwa mun gane su wanda za su nuna cewa lalle Allah shine abin bauta da cancanta lalle fir'aunu bai da haƙƙin bauta bai cancanta a bauta mishi ba shine sultanu mubin ya zo musu da hujjoji mabayyana wanda ya kamata su gamsu su gano shi manzo ne na Allah ya kamata su gamsu su gano da cewa duk wani abu wanda ake bauta wanda ba Allah bai cancanta a bauta mishi ba Allah shine cancanta a bauta mu amma tare da wannan fir'aunu ya sihirce sai ya wayance su kamar da Allah ya fasta haffa qaumahu fa'u ya musu dubara ya wayance su sai sun kama da sun kabe shi sun kamar al'amarin annabi Musa tare da cewa Allah ya ce al'amarin fir'aun babu shirya cikin sa bata ce da halaka shi yasa ma sai Allah ya ce يقدم قومه يوم القيامة فأوردهم النار وبئس الورد المورود to fir'aun da sun kabe sun kabi tafarki ne sun kabar tafarki annabi Musa alayhi salam Allah ya ce shi fir'aunu ya qadumu qaumahu zai shige gaba ga mutanansa shine gaba za a sai ya shi gaba mutanansa suna baya gare shi to kun ga wanda inda annabi Musa na sun kabe annabi Musa na gaba suna bayan shi amma zai sun kabe sun kabe fir'aunu a ya kadumu qaumahu fir'aunu sai ya shige shi abin nan shine wanda zai shige wa gaban mutanansa zai sai ya shiga ba za a sai ya shiga ba to kuma zamu gani dan mara alkiyama ba sai fir'aunu ba kawai duk wani aiki wanda ka sunnanta ma mutane duk wani aiki da ka koya wa mutane sun ka bi ka sun zai yan fadarka sun zai yan siyasarka sun zai yan goyon bayanka to alkiyama kana gaba suna bayanka shi yasa annabi ya ce za a tayar da tuta ta kowane mayaudari duk abin da ka aza mutane a kai in abin na halaka ce mutane sun ka bi ka to za a daga tutan mutum Allah ya ce ga tuta wani dan wani ga yaudara sai ga tuta sai ga ha'intin kuma da wanda sun kabi shi yana gaba suna baya gare shi to haka bangaren aiki alkhairi mutanen alkhairi annabi muhammad na gaba suna bayansa to duk wanda ya samu kai ne ba ƙarshen tuta annabi ai ya halaka duk wanda ya samu kai ne ƙarshen tuta mabannata ai ya halaka cikin kowane bangaren aiki malam kowane bangaren aiki na lalata to kana samu akwai shugaban shi akwai wanda shine asali wanda ya kirkiro abin in ma kai koyi na kaka ta kalidanci na kake ba san shi ba to alƙiyawa sai ya bayyana sai mutum ya gane shi gashi nan gaba ganin su duk mabiya ne ga sunan sun to baya to da haka mu zan cikin mutane alkhairi domin a tare da mu ƙarshe annabi sallallahu alaihi wasallam saboda duk wani alkhairi wanda mutum zai koyi zai zai aikatawa ayi koyi da shi to annabi shine shugaba duk mu al'umma annabi Muhammad muna baya gare shi amma duk wani wanda bai wani mayaudari wani halakakke to shi na baya gare shi to shi ne Allah ya ce ya kadumu qaumahu zai shige mutanansa gaba shine ki kan gaba yawmal qiyama inna al qiyama fa awradahumun nara tunda shine aggaba fa awradahumun nara sai ya gangara da su cikin wuta shine jagora shine duroba ai duroba duk yana yana yanzu shine duroba yana tsike da kuba sai da ya rukuwa in hanyar sauƙi mai wuya in cikin rere in cikin gargara in biskwarta gangara ne da shi to haka fir'aunu fa aure da homun nara haka zai gangarawa da su cikin huta la haula wala quwwata illa billah to wannan gangarawa da yayi da su cikin huta Allah ya ce wa bi abin nan wa bi isar rifdu tir da gangarawa wa abin nan afwan kai wa bi isal wurdu tir da gangarawa ta al mawrud ta magangarar da an ka gangara tir da wannan magangara da an gangara a kanta saboda duk magangarar da za su kan mutane cikin huta ai wannan tir da wannan magangara to haka firawun zai gangarawa da su cikin wannan huta to da an ce zai gangara su karka ce wai gangarawa wuri ne na alheri sai Allah ta tir da abin nan gangarawa da an gangara da mutane tir da wannan magangara wanda an gangara da su dan saboda musiba ce ba ta kasa ko ina sai cikin musiba kuma za ta gangara da su inda ba su iya hitowa ko sun nemi a fitar da su ba za a fitar da su ba Allah ka kare mu na'am
wa utbi'u fi hadhihi la'natan wa yawmal qiyamah bi'sar rifdul marfud Allah ya ce wa utbi'u an biya wa fir'auna da mutanansa fi hadhihi abin nan haka ne ko fi hadhihi la'ana tun cikin wannan rayuwar duniya an biya mushi da la'ana fir'auna da mutanensa to wannan rayuwar duniya Allah ya ce an biya mushi da la'ana wa yawmal qiyama haka ma ilal alqiyama wannan la'ana tana biye da su Allah ya ce bi isar rifdu tirda liyafa shine rifdu mana liyafa tirda wannan liyafa ta al'abin nan marfud wadda an ka liyafantar da su da ita tirda wannan liyafa wadda an ka tanada musu saboda abinci na huta ne na musiba ne na bala'i ne to tur da liyafa wannan wanda an ka tanada musu tur da wannan abin liyafa da an ka liyafantar da su da ita ba liyafa mace ta alkhairi ta sharri ce saboda abinci da za su ci abinci ne mai musiba mai tsada makogoro bai iya hucewa kuma ruwan irin masu yayyanki hanji ne wanda mutum bai iya hada su bai iya hada su kuma dole ya hada su yatajarra'uhu wala yakadu yasiguhu haka za su kwankwade su ba su ma ko kusa su iya hada su amma kuma dole ne sun kwankwade su saboda idan mutum ya ci abinci yana neman abin da zai sha na ruwa ya taushe to in sun ka ci irin wannan musiba ta abinci sai a biya musu da wannan ruwa na bala'i la haula wala quwwata illa billah yanda kaga hutan musiba to abincin hutan ma haka ne musiba ce wa ta'amun za gussa ba ka Allah ce ba wa ta'amun za gussa da abinci mai riƙa makoshi wanda ba ka haɗe haɗe shi kuma haka dole ya shiga duk yadda mutum za shi ya haɗa shi dai dole ya shiga Allah ka kare mu daga wannan abinci Allah ka kare mu daga wannan abin sha Allah ka kare mu daga wannan magangara la hawla wala quwwata illa billah na'am ذلك من أنباء القرى نقصه عليك منها قائم وحصيد to bayan Allah subhanahu wataala ya koro wannan kissoshi ga manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kissoshi guda bakwai na wannan manzanni masu daraja tun daga ka annabi Nuhu alaihi salam an kabe da kissa ta annabi Hudu alaihi salam an kabe mata da kissa ta annabi Salih alaihi salam an kabe mata da kissa ta annabi Ibrahim da kissa ta annabi Lutu da kissa ta annabi Shu'aibu sai wannan ta ƙarshe ta annabi Musa alaihi salam to bayan Allah ya koro mu annabi wannan kissoshi sai Allah ce zalika wancaninka in ji ba haushi wannan kisoshi min an ba'il ƙura yana daga cikin labarai na alƙaryoyin da suka gabata e wannan daga cikin labarai ne na alƙaryoyin da suka gabata an ɗan gutsuro maka ne daga cikin labaransu abin da ya gudana Allah ya ce na ƙusuhu alaika wanda muke kissanta su gare ka ya fi annabi Allah labari ne na alƙaryoyin da suka gabata wanda gashi muna kissanta shi gare ta ya kai annabi Allah to sai Allah na ba annabi labari minha daga cikin alƙaryoyin da an ka baka labari ya kai annabi Allah qa'imun akwai wanda har yanzu suna nan tsaye har yanzu gidajen nan suna nan sun za abin kallo sun za abin kallo da za a ce yanzu a mayar da irin su ya za su yi ba iyawa yanzu ka ɗauko gidajen su fir'aunu da sar wasu wasu gidajen da na tarihi wallahi tun na wancan zamani har yanzu har yanzu mutanenmu na yanzu wanda muke rayuwa da su na karni wanda ake ganin wai akwai abubuwan ci gaba ko har yau mamaki suke yi waya ne an kai an kai irin wannan gini wai bulo bulo birguna wannan kana aka aka za su wai wace irin makida ce wace irin wani irin inji ne wai duke su azas kuma kadiba yadda an ka tsawo an kai ma gini tsawo ya tahe kuma mayyan-mayyan bulo mayyan-mayyan birguna suna ta mamaki to ashe to Allah ya bar su ne saboda mi da abi ya san aya yadda mun fahimta to shi Allah ce daga cikin alƙayoyin mutanen nan abin na alƙarorin da an ka halakar qa'imun akwai wanda haro suna nan tsaye mana haro gari yana nan wa hasib akwai wanda kuma an girbe su an kaje su yanda mutanen su ba su yi ragowa ba hatta garuruwan duka an zumbuci kawai da su garan adawa da sarausu kun ga su irin azabar da an ka musu ga irin garuruwan su annabi mutanen annabi lutu kun ga yadda an ka ja'alna aliyaha safilaha to ina zantan wani wani gida ya tsaya a tuka halakar da su to sai Allah ya ce
wama zalamnahum walakin zalamu anfusahum فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء من شيء لما جاء أمر ربك وما زادوهم غير تتبيب
to duk wannan al'ummomi da Allah ya karantar da mu cewa an halakar da su Allah ya ce wa ma zalamnahum ba su zalunce mu ba ba zalunce mu ba insha Allah walakin zalamu anfusahum sun zalunta kawunan su ne da sun iya bada ga Allah sun zalunta Allah sun zalunta Allah ba abin sun zalunta Allah da shi su ne sun zalunci kawunansu kuma har wannan yana karantar da mu wallahi jama'a ashe duk wanda yake ibada ga Allah shine zalunci kanshi idan Allah ya ruga mutum wuta Allah bai zalunce shi ba shine zalunci kansa idan saboda yake ibada ga Allah ya zalunci kanshi to shine Allah ya ce duka wannan alƙarorin da an halkar da su Allah ya ce ba mu zalunce su ba in ji Allah ba mu mun ga zalunce su ba walakin zalamu anfusahum Allah ya ce su ne sun ga zalunci kawunansu to suna da allolin da sun riga suna bauta ma allolin har suna gani za su iya ceton su a gaba Allah da sarwarsu sai Allah ya ce fa ma aganat anhum alihatuhum ba da ba da abin nan ba ta wadatar da su da komai ba ba ta kare su da komi ba alihatuhum wannan alloli allatina allati ya abinna yad'una min dunillah wanda suke kira suna bauta ma kuma bayan Allah Allah ya ce ba su kare su da komi ba ba su umfani da su da komi ba suna cewa za su cece su gaban Allah za su iya kare su da azaba Allah Allah ya ce ba abin da sun ga wadatar da su da shi Allah ya ce min dunillahi wanda sun ka bauta ma kuma bayan Allah to wannan allolin nasu Allah na karantar da mu wanda sun ka bauta mu gumaka wanda sun ka bauta mu mutane wanda sun ka bauta mu wasu abin nan ko mala'iku kun ka bauta ma da wanda sun ka bauta mu aljannu suna ganin za su kare za su cece su gaban Allah to Allah ya ce wallahi duk wannan allolin da suke bauta ma da mun ka kama sun nan yanzu da Allah ba mu labarin mutanen annabi nuhu akwai wani wanda gito ta zai zai taimako su ina allolin nan sun san ma ai ba sani ba yanzu adawa suna da ƙarfi suna izgiri da Allah harka da su akwai wanda sun kama musu babu to shine Allah ya ce wannan abin da sun ka rika na bauta Allah ya ce fa ma aganat anhum ba abin da ta wadatar da su da komi alihatuhum allolinsu ba su wadatar da su ba allatina yad'una min dunillah wanda sun ka kama suna bauta ma kuma bayan Allah Allah ya ce ba su wadatar da su ba min shay'in da komi ba abin da sun ka amfane su ba abin da sun ka dade su ba abin da sun ka kare su da shi lamma ja'a amru rabbika lokacin da al'amarin ubangiji ka zo na azaba ba abin da suka wadatar da su da shi ba abin da suka amfane su da shi ba abin da suka kare su da shi na azaba Allah Allah ya ce wa ma zaduhum kai ba ma abin da suka dade su da shi ghaira tatbib in banda hasara kamar kace ghaira takhsir in banda tabiwa da hasara hasara kawai sun kara musu dan sun bata musu lokaci ga banza suna jan za su ke ayar wannan ba haushi kenan ka fake da wani kana gan zai taimakon ka lokacin da an zo za a yi ma takakka sai an zaka ma takakka kana dibe ya maka tsaye ya kawo ma doki sai ga ya foge tinka bai ma san ko akwai ka ba ana cewa zo mu sai yana gaje da hau mota hau mota kana ta kallo ne kana dibe shi wani abu sai shi ƙara juyawa lalla mizin mutum zai ji wani lokaci kamar yanzu na ma ya ƙara bakantawa ya ƙara kuma mai rai kuma haka ba to shi ne Allah ce allolin sun ka bauta ma suna gan za su kare su to da azabar ta zo Allah ya ce ba su kare su da komi ba ba su wadatar da su da komi ba da Allah ce ba abin da ma sun ka daɗe su da shi in banda fasara kawai da nadama da tabewa saboda sun ta sun bar su in ma wanda za su gudu ne saboda ba su san ma suna yi ba in wanda za su ɗaga sauti su kira in gumaka ne rajinsu don Allah ce hasara kawai sun kara musu Allah ka kare mu to haka ne wallahi duk abin da mutum ya rika ya bar Allah yanzu gashi muna bauta da mutum zai riƙe abin nan umarnin wani dokar wani bar ta Allah to haka na shi ba ba abin da wannan rukun da mutum ya yi mai ba abin da abin nan zai daɗi da shi in da hasara hasara kawai zai ƙara maka ka ba ta lokacin ka gaban za dan duk wanda ce zai yi ma gata gaban Allah ƙarya ne wallahi ƙarya ne ya ce ai mu ita kaza za mu zo gaba Allah mu ma sai ƙarya ne wallahi ƙarya ne duk wani shehin ɗariƙa ce ya lamunce mutane ne su yi duk abin da suke so su aikata duk taɓargar da za su aikata zai kare su Allah ƙarya ne shi ma kai ne gaba Allah bai sai da shi da kashe ba nan na duniya in mutum ci abinci ya ƙoshi ta shigantaka ya ce ya abinka za mu ɗauka mataki za mu tsare ko nan ba ko mutanen haka ba ya ce ka yi ta kazanka siyasa ta mu ce gwamnati namu da duk abin za kai kai ii wallahi da ta yi sama ya karasa inda yi sai ce ma wani abin nan ba mu zato ne haka ba wa wani abin nan mu kanmu ya yi karfin mu ta ga ya kake ya baro ka to nan duniya mutum ma bai waga ta gaban mutum dan uwa ne mutumin da ma yake gani ya taimaka mai tun da cikin siyasa ta ya taimaka mai amma zuwa da shi ta yi sama ya ce ba abin da ya yi to bala ta gaba Allah wa duk wanda ce zai dan magin di gaba Allah ita kaza wallahi ƙarya yake wallahi kun ga annabi da kowa zama dan gata da ya shi Fatima ce mata ki tambaye ni ki roƙe ni abin da kike so na dukiya tawa amma wallahi ba abin da ya wadata da ki da shi gaban Allah bai iya kare ki da komai ga azaba Allah ki kare kanki ki bi Allah to duk masoyi da yake faɗi ga masoyinsa haka masoyi yake faɗa da masoyi ne in ɗiyanka ne haka za ka faɗa gare su in matanka ne in iyayenka ne in ƴan uwanka ne in almajiranka ne in malummanka ne soyayya kada su shine ce wallahi ku bi Allah wallahi gaba Allah ba wanda ya mutun gata wallahi ku bi Allah shine kawai soyayya amma mutum ya ce ma riki hayyata duk abin da za ka yi gaba Allah zai maka wallahi ƙarya ne hasara kawai ta duwa zai ƙara maka Allah ka kare mu na'am
وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد to yanda aka ba mu labarin ga irin yanda mun ga Allah subhanahu wataala ya aikata ga wannan kahirai Allah ya ce wa kadhalika akhdhu rabbika wannan damun shine damkan ubangijinka wannan shine kamun ubangijinka idza akhadha alqura yayin da ya rike alqarya yayin da ya rike alqarya wa hiya zalima tana azzalima to na ana bayana alqarya ko alqaryu an ce alƙarya tana azzalima ko alƙaryu suna azzalumai ku sani ba da alƙarya ake ba ba da alƙaryu ake ba da wa ake da mutanen alƙaryu ake نعم yalla mun fahimta saboda gari mi shi miza shi gari gari jimadi ne ginoni jimadi ne miza su ko ba haka ba duk wani gini ba sai da gina shi ba me eh na gani to ashe da mutanen alƙarya ake eh da su ake su ne Allah ya kama lokacin da sun kasance azzalumai Allah ya ce inna akhadahu lalle damka ubangijinka alimun tana da radadi shadidu kuma ku tsanani wallahi inna batasha rabbika la shadid damka ubangijinka akwai tsanani gare ta kuma shi al'amarin ubangiji duk shekarun da an saya mu mutum wanda Allah ya kaddari a cikin su ne za a kama shi to in ba su yi ba ba abin da za a mishi sai a bar shi tashin holiya ta yi ta shaƙi a ya ta yi amma yana gani kamar ya ci ya tsira ashe lokacin na abai ba ba ka annabi ya ce ba inna Allah la yumli lizalim hatta idza akhadahu lam yafritu haka Allah ya ce annabi ya ce haka ubangijin ka yake talala yake yin jinkiri ga wanda yake azzalumi sai a bar mutum ya ta shaƙi a ya ta yi yana ta sabon Allah in ma kuɗi ne karuwa ɗaya suke yi in matsayi ne karuwa kawai yake yi ya manta da kama ubangiji yana cike aya kai ashe ta lalace ashe istidraji ne Allah ya mishi sai rufin da Allah ya kama shi bai kumcewa Allah ka kare mu daga kamun ka kamo Allah bai da kyau malam wallahi kamo Allah bai da kyau shi yasa yace inna azaba rabbihim ghaira wa ghairu ma'mun azaba ubangiji ba a amince mata ba na amincewa azaba ubangiji ka ci amana mutum shi ce wani ba haƙƙi na ce bari mu zo dan hako bari mu zo dan hako ka wa an mutum wa isgiriwa ka inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ka kare mu sai ce mu
إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة ذلك يوم مجموع له الناس وذلك يوم مشهود to ciki wannan kamu da Allah ya musu Allah ya ce inna fi zalika laaya wallahi a ciki wannan kamu Allah ya ce akwai aya akwai abin da ya kamata bayu su lura da shi saboda su wannan waɗanga mutanen da anka kama duk wani abu da mutum yake takama duniya Allah ya ba su duk wani abu da kake ganin ni'ima ce wanda kana iya sai yawo wannan ni'ima ka kare kanka daga musiba daga wahalar rayuwa komai Allah ya ba su duk abin da mutum yake alfahari da shi na duniya Allah ya ba su amma kuma gashi Allah ya kama su ba su bawaye Allah ba kuma har abu na biyu mai ban mamaki duk da abin da an ka kama su in ka ji ba da yawa abin da an kama su da shi ni'ima ce da ni'ima da suke ne mutuwa da ita ne Allah ya kama su abin da kake ganin ni'ima ce sai Allah ya juyo da shi ya zanna ni'ima ya za azaba ga ni'ima ta za azaba to shine Allah ya ce lalle cikin wannan kamu da an kai musu Allah ya ce akwai abin lura akwai aya amma ba ga kowa ba liman khafa azabal akhirah da wanda yake jin tsoron azabal lahira shine kawai yake shiga taitayinsa shine kawai yake tsorata kuma ya gano da cewa idan Allah ya niyyar kama bawa ba zai kuce mishi ba shine zai gano cewa lalle Allah akan komai mai iko ne idan ka gare Allah ya bar bawa ko Allah ya bar bayu to lokaci da abai ba da lokaci yayi sakon ɗaya ba za a ƙara musu to shi yasa Allah ce su masu tsoron azabar lahira kan su sun san Allah yana da iko akan komai amma har yanzu ai wasu kuna gani duk wa'azin da ake ta yi ana ta tsoratar da al'umma irin yadda Allah ya kawo mutanen da da irin ayyukan da suke aikatawa mutane ba su aikata su suna aikatawa saboda mai ba su jin tsoron azabar lahira ba su da yaƙini ba su da imani ba su da abin nan yaƙini ya cewa za su haɗu da ubangijinsu ganin suka kawai shafa labarin shuni ne ganin suka kawai wannan da a yi tarafinsu ne kawai ana musu abin da suke yi ba su wannan tunani shi yasa kake ganin har yanzu bannar da ake yi har da cikin duniya ana ta aikata ta kan misali da muka muku jiya irin aikin mutane annabi lutu irin aikin mutane ne gashi na ana ta yi fitsara gashi ne ya za abin da ake neman kuɗi da shi gashi ne ya za abin sana'a gashi taksi nan ta watsu cikin al'umma ɓangaren ta maza ana neman kuɗi kuma su masu idan su bai bukata su ne wasu samu shahada cikin duniya su samu suna su samu kudi la haula wala quwwata illa billah aikin da wanda shine sanadiyar halakar da al'umma amma ga shi ana tallata shi ma yanzu tallata shi ma ake yi dalili ana ta turawa a kalla kuma wanda ma ba kasar su ba ana iya tura mu wasu wata kasa su gani su koya su aikata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un hai Allah ka kare mu Allah ka kare mu to shine Allah ya ce zalika Allah ci gaba kuma yana karantar da mu Allah ya ce zalika yawmun wannan ini ne wanda majmu'ul lahu nas wanda ake tattara mutane a cikin sa ini ne wanda cikin shi Allah zai tattara mutane jama'anakum wal awwalin na harko da na karshe to wannan shine ini wanda za a tara kowa za a tara al'umma a cikin sa za a tara mutane nan da an ka ce majamu'un lahun nas za a tara mutane a cikinsa to mutane su ne wannan an ba da bayanin mutane saboda darashe su saboda matsayinsu amma ya kuwa aljannu za a tara aljannu ko ba haka ba akwai dabbobi duk dabba wadda ka sani malam da wadda ba sani ba za a tara su guda wa izal wuhushu hushirat duk za a tara su gaba daya gaba daya za a tara su kenan kuma ga mutane ga aljannu ga dabbobi kuma ga shaidu na mala'iku mala'iku ma za su hallaro shi yasa Allah ya ce wa zalika yawm mashhud wannan shine ina hallarowa ini ne wanda za a hallarowa bai mun ba da shaidodi duk abinda mutum ya aikata zai za a hallara a ba shaida duk abinda mutum ya aikata zai gane shi shi yasa kullum mu zama masu tuba ga Allah mu zama masu tuba ga Allah dangane da laifukan da muke aikatawa kuma mu ta neman tuhu asirin Allah wallahi da alƙiyama ranar ta tona asiri ranar tona asirai ce dole kake dan nan ana tona asirin bayu yanzu wurin shari'a ai ba a barin komai ko komai sai ai bayani kaga abin bakin ciki ma wai an san ciki ne kai ma wance amma sai aka tambaya to ka ana an kai kama da kakana ka suka fada mata kama hai da Allah kuma gaban kowa fa duk wanda suka halala ya sun shi ya sun shi mutum da Allah wani suna asiri ciki in ma sata ta mutum yayi dan to kana kai tsallaka gida na kai kana ka bude gambu kana kai kaza kuma dole ya mutu ya hudu a ce daga sauki mutane su sha ba a ji to duniya fa shari'a duniya ke ga to ya ga gani gaban Allah kowa na nan kuma ba yana ka duniya ba ce daga mutum ne za a yi sama kowa ya gane wannan shine wani dan wani mazauni gari kaza wanda ya aikata aika aikan nan ta kaza yau gashi kallo ya koma sama inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allahumma suna mu tola sara'ir wallahi ranar tona asiri malam roƙi Allah ya suturta ka wannan rana dan musiba ce Allah ka kare mu na'am وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم تظلم نفس إلا بإذنه فمنهم شقي وسعيد to ita wannan rana da Allah ya siffanta ta da salo daban-daban ya kiraye ta da sunaye daban-daban to ita wannan rana wadda Allah ya ce yawon majamu'ul lahun nas kuma ya ce yawon mashahud bayan ya ce yawon abin nan majamu'ul lahun nas haɗuwan mutane ai da an ce mutane kowa da kowa kuma gaba da alfashiru da albiru da alfashiru to kuma har ya ƙara kamar taukidi kamar da fahimta su abla da abbas ya ce kuma wa zalika yawon mashahud rana ta hallarowa ya ce hallarowa kowa da kowa kenan ga hallaran mala'iku masu ba da shaida ga hallaran na ƙwarai da lalaku kowa ya zo ita alƙiya ba cewa taro ne wanda ya shahi mutanen kirki kawai banda lalaku ko taro ne na maza kawai banda mata ko taro ne na mata kawai banda maza ko taro ne na yara kawai banda tsofi tsofaffi ko taro ne na tsofi kawai banda yara wallahi kowa ya halar kowa kariba hatta jariri da a cikin ciki ran ba wanda zai tsaya cikin ciki babu wanda za a yi hisabi shi na cikin ciki sai ya hito tare da shi za a komi wallahi malam tare da shi za a komi kuma alkiyama malam duk abin da baka tunani sai ya faru duk wani abu da kake da shakka duk wani abu kake gani ya zai faru wallahi haka zai faruwa ini ne wanda Allah ya ce wa jariri zai tashi da farfara da warwara shi yawa ya ji Allah da shi ba jariri ma inin ma zai jariri da warwara shi kuma da duk mace mai juna biyu ba kuma matan da ke mutuwa ba da juna biyu wallahi ranar za ta aihe shi wallahi ko bai kayan wabin ya aika aihe shi kuma da in an ka aihe shi karka ce wai tsaya ta kuka wa zai ba kuka wallahi shi ma milmi shi wa shi ya tashi kan makan shi me kake tunani alƙiyama ce fa ba ga annabi ce irin yaran nan na ma wanda uwayensu musulmi ne irin wannan ɗaya annabi ce da bututu na cibiya ka san dai bututu na cibiya da shi za su tashi don ka san da shi can na an ka aihe shi ko ko don ka san da uwa ta wajen aihu shi na kan mutu da shi zai tashi da bututun na malam annabi ce da shi zai tashi kuma ya ja ma'aifiya ta sai aljanna wallahi zai ja ma'aifiya ta sai aljanna saboda musulmi ne kuma ta tashi shahada saboda wajen aihuwa ta aihu wajen aihuwa ta mutu da bututun ba a ma yanke shi to nan da an ci kuma da bututun ba wani irin na aibi ka ce akwai ciwo akwai shi dalil in da a karantar da kai matsayinta ne ita wannan ma'aifiyar yana ka san shahidi zai tashi da jini na she na she annabi ya ce wallahu na launu dam wa rihu rihu abin da rihul misk launi na jini kama ta jini amma iskan turare yake yi ai wannan ba wai ciwo bane yake yi dan ka san matsayin shi ne ka san da wannan sharumi ne wajen yaki ne an kashe shi kamar ladanni ne da za su tashi da dogaye wuya ba na aibi ba ne don ka sauwan ga duniya ne kasan sun yi da saurin tashi to alƙiyama ma sai ka kai kalle su matsayinsu ne kana kwana suke ta sheka tashi ku yi sallah ko ba haka ba a tattukinsu wani in kwana mai daɗi da ji ana wa motsi da mikuro ce ta gani mutum ce ne wallahi ya tsuka shi ba ku kiyawa lokaci lokaci bai bai shi kasan shi ya shi sai da ladan ce ban kiyaye lokaci shi ya sai kuna aibanta su kuna ga kuma musu wadannan nan dora waya za su tashi ba na aibi ba dan a san da su ga matsayin su suma to haka bangaren lalakun mutane suma da kaga mutum ya tashi da katon ciki yana tashi shi na faruwa ciki na jaye shi to masu cin riba ne wallahi masu cin riba ne da haramun in ga kuma mutum ya tashi yana tashi ya fara guda tana shayi suna waduwa mai mata bi ne ko saman bi yana karkacewa wajen wasu yana bar wasu to alƙiyama da siffatan zai tashi da ya tashi ya shi wadu ɓangaren yana alama mai karkacewa ne ɓangare guda da kaga mutum ya tashi yana daka maka yana yuka to wanda kashe kashe ne da yuka da kaga mutum ya tashi yana ta haɗi ɗaya kinanni ga mutane su a tafiya shi kinanni kawai ke ta haɗawa to da shi ne kashe kanshi yi ba su kullu abdul alama wata ana ko alai kowane bawa da abin da ya mutu da shi za ta da shi in mutu ya kashe kashe da shi zai tashi in gaggan mutu ya ce kwallon wani gaban Allah to wanda ya kashe shi ne wanda ya kashe ka za ka sani shi sai ka ce kwallon sai gaban Allah sai ya Allah gawa da tambayi shi mini ya kashe ni mini mai Allah tambaye shi mini mai kashe ni akwai ta ko wallahi alƙiyama haka ne ko haka ne zata shi haka ne ashe da an ce abin da yawan mashahud lalle ranar hallarowa ce kalolin mutane ba abin da ba za gani ko mi sai ka gani to wannan ine suke ta gaugawa yanzu Allah ya ce wa manu akhiruhu ba dalilin komai bane yasa mun ka mun ka jinkirta shi illa li ajalin ma'dud zuwa ga wani lokaci sananne jinkirta shi da Allah ya ce ba dan komai bane a saboda lokaci ne sananne akwai lokacin da Allah ya diba mishi kirarin kuna cewa yanzu ba zai zo ba ƙaryata shi kuma ba shi ke hana yanzu tun lokaci bai ba yana mun fahimta izgilin ku da inin ba shi ke sai Allah ya gaggautar da shi tun lokaci bai ba in sai yayi sai lokaci yayi sannan shine Allah ya ce ba mu jinkirta shi akan kowane dalili ba sai dai lokacin da muka diba mai sai lokaci yayi Allah ya ce yawmun yabin nan yawma ya'ati ranar da inin zai zo irin da mutane suke gaugawa a ranar can da zai zo Allah ya ce la ta kallamu nafsun wallahi ba wata raiwar ta iya ta furta baki ta yi magana illa bi izini sai da izinin Allah ba mai ba wanda yake da ikon magana yau mai yaqumu ruhu wal malaikatu saffan la yatakallamuna illa man azna lahu rahman in ga mutu ya magana to Allah mai rahama ya mai izini ne amma mutum shi magana wane mutum to Allah ya ce wannan ini ha da zai zo wanda ba wata rewar ba wata rewar take da ikon ta yi magana sai da izinin Allah Allah ya ce faminhum daga cikin al'umma da za su hallaro wannan ini shaqiyyun akwai marashi arziki wa sa'idun akwai mai dacewa ma'ana akwai dan akwai yan huta akwai aljanna eh akwai mutanen huta akwai mutanen aljanna akwai mutanen kirki akwai lalakun mutane Allah sai ya mu cikin mutanen kirki sai fara da lalakun mutane ya ce fa'amman lazina shaƙo fafin na lahun fiya zafiru wa shahiƙo خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك إن ربك فعال لما يريد التي فأما الذين شقوا أما متياتا مرسا أرزكي أنهتا أما سوكم وانا إلينا القيامة Allah ya ce fafin nari su suna cikin huta ‘yan huta ne wallahi ‘yan huta ne Allah ya ce idan sun ka shiga kuma huta lahum suna da fiha a cikin huta zafirun suna da rura mun san rura rura idan ta shaki yanzu shaki da Allah zai fara kuka yake ba da rura yake fara ba to wallahi su ma suna da wannan kuka suna da sauti na kukan shaki shine zafirun suna da rura idan ta shaki Allah ya ce wa shahiqun da kuma shashaki haro na shaki in zai ƙara kuka shaki ba da shaki yake ƙarewa ba ya fara da rura ya ƙare da me da shashaki to haka ne 'yan huta suke za su yi rura in sun kai rura sun kai kuka sun kai kuka sun ga gare kukan bai musu amfani ba sai su koma shashaki haka ne za su dawo masu nabi shi yasa Allah ya ce khalidina fiha za su dawwama a cikin wannan huta da kuma wannan hali na yin rura da shashaki Allah ce ma damatis samawati wal ard matuƙar dai dawwama samai da ƙasai za su dawwama akan wannan hali dawwama samai da ƙasai ku fahimci wannan dawwama samai da ƙasai wannan kamar yana sai Imam Al-Qurtubi sun ga ce kamar wannan larabu idan za su yi ma alƙawari su ce ma mu za mu riƙe abin nan har ƙarshen rayuwa sai su yi mamu misali da matuƙar da wama samai da ƙasai matuƙar da wama samai da ƙasai to ma za mu riƙe kazan nan mu yi to shi sai Allah ya amfani da wannan ya ce matuƙar da wama ma'ana za su da wama cikin wannan halin da wama samai da ƙasai su ma kenan dan su gano abin da ake nufi kenan ba za su yi tsuba abada saboda da samai da ƙasai babu wani lokacin za ta babu su ko da kashi alƙur'ani ya ce alƙiyama za a canza wannan sama to an ka canza ta ba wata za kawo ba ya aka canza ƙasa ba wata za kawo ba kenan su sammai da ƙasai da'ima suna nan da'iwa suna nan to shi yasa su ba ɗan wutan nan za su dawoma cikin wuta dawoma sun mai da kasai yanzu idan an shiga aljanna Allah sai ya mu aljanna da Allah in za ka misali baka misali da sama ai ko ina akwai sama ko kasa ko ba gaba za ka ce saman nan ƙasa kenan ita da sama da ƙasa kullu akwai su kullu akwai sama kullu akwai ƙasa ba wai sai ma wannan samai ba ma ko da an canza wannan samai da ƙasa dai in dai za ka yi mutum misali su dai sama da ƙasa da'ima akwai su cikin magana za ka ce sama za ka ce ƙasa to matuƙar dai akwai sama akwai ƙasa to suna nan da wani cikin wuta yana akwai lokacin za su hitowa babu lokacin hitowa Allah shi ya misali shi ne ma dawo ta sama wato al'adu za su dawoma dawoma samai da ƙasai matuƙar samai da ƙasai za su dawoma to su ma za su dawoma sai Allah ya ce in ko to sai Allah ya ce illa ma sha rabbuka illa ma sha rabbuka sai abinda ubangiji ka yi so to nan da Allah ya ce sai abinda ubangiji ka yi so bangaren ɗan humi bangaren ɗan huta su ne sun ce sai abinda ubangiji ka yi so na ahlus tauhid kun san akwai ahlus tauhid su wanda za su dawwama kin da cikin huta wannan kahirai ne mushrikai amma musulmi musulmi mai laifi mai sabon Allah shi ba zai dawwama cikin huta ba duk da al'amari ya lalace dai za a harkashe shi wannan shine fahimta ta sahabbai shine fahimta ta ahlus sunna sabanin fahimta ta abin da mu'tazila da sarwas da sauran ɗan bid'a mai cewa duk in mutum shiga huta da an ce mutum khalidi fi hata shikenan da an sai mutum cikin huta bai hitowa to annabi ya yi istisna'i kuma Allah gashi da kai ne ya istisna'i akwai wanda ba su dawoma cikin huta akwai wanda za a musu gyaran makera gyaran makera za a yi musu laihinsu da sun ka aikata musulmi ne masu saɓa Allah saɓa Allah su yarin jaye alherin su saɓa ne wanda muga aikin su na alheri ya zan daidai da mi da aikin su na shari ko su za a za su akan tudu a araf kake Allah shi hisabi ko ba haka ba to akwai musulmin da zunubi ne yarin jaye aiki ne na alkhairi musulmi ne mai saɓa Allah to inda ta sa'a cikin aiki ne babu shirka da ya akwai shirka ba hitowa ya akwai shirka ba hitowa amma musulmi mai sabon Allah mai sabon Allah musulmi ne mai sabon Allah ko da aikin shi na zunubi yarin ja ya aiki ne na alkhairi an sai ya shi huta karshe dai sai Allah ya da shi cikin huta shine illa ma sha rabbuka sai abinda ubangiji kai so na ahlul tauhidi su ahlul tauhidi musulmi masu sabo annabi ce sai sun kone sun zan tamkar gawai sai a harkar da su a kasu bakin kofar aljanna akwai wani tabki wanda ake kira ma'ul haya sai a sanya su ciki ana sanya su kamar jiya su ne an kai sai halatta su ta komo a ƙera jikinsu a gina su suwa irin yadda an ka gina ya aljanna sai a shigar su aljanna to amma dai aika gane babu da ai ba alheri ba ne azaba Allah ko ta minti guda ai musiba ce ko ba haka ba balle mu sai ce to ashe da dama ashe bari mu sai gaba da banna wallahi azaba ubangiji ba amince mata yanzu misali in kana so ka gano misalin cewa lallai azaba musiba ce yanzu a zan gaba da kawai da muke yi awa guda sai a kawo irin abin nan murhun na wanda za kunna mahuta ta yi takin ƙur sai a ce mutum ya samuna kake a ƙarin tafsirin nan da Allah na san kake a ƙarin ya suna ko to wata huta wadda ce cikin saba'in hawa yanzu wa gauta da muke aiki da ita annabi ya ce akwai 69 suna can suna jiranta in an zo sai a hada ta da wagauzan saba'in na ruku mahara annabi ya ce juzu'un min saba'in na juzu'un min nari jahannam wadda huta ta ku in ji annabi ɗaya ne cikin kaso saba'in na wutar jahannama sabai sun ce tafi annabi ai ko wannan musibar ta isa to annabi ya ce kowace irin wagaci kuma kowace irin wagaci kowace irin wagaci har sittin da tara suna can sai a haɗa su da wagga yau zan saba'in kuma kowace tamka wagga kenan wagga ƙarfinta abin nan alin ɓayya shi alinka ya gida saba'in wagga ha alinka ya ƙarfinta gida saba'in kun maluma sun ce maluman zamani yanzu Allah ba su fahimta ilimin alƙur'ani sun ce an ce huta ta duniya ba wannan ashe hutan murhu ba ana nuna da hutan lantarki hutan lantarki don ta hita murhu zama bala'i shi yasa da Allah ya ce azabun alim azaba mai radadi sai ka gano wannan ta kuran ta yi zama azabun alim dai ta ƙasa take riƙewa sai ta sayye mutu kuma gaba to wai wannan wai wannan wai ta lantarkin da to akwai 69 suna can suna shi wannan musiba ce to ashe da an ce da baya sai ya mutu aljanna wallahi ba alkhairi bane ka kan makanka ka zanna harko da an zo sai aljanna tul ko huta ma da abiya da kai balantana da an ce a to a shiga a hito ka ga mutum kamar dadi ne babu dadi wallahi da haka mutu ba zuwa ga Allah to shine Allah ya ce illa ma sha rabbuk Allah ya ce inna rabbaka fa'alul lima yurid ubangiji kamar aikata abin da ga dama ne an shigar da su wata kuma zuwa ce a kashe su saboda bayan shi ne suna da tauhidi annabi ya ce mai imani ko da dai kwayar zarra na dan bai da wuma cikin wuta bai da wuma cikin wuta na'am
wa amma alladhina su'idu fa fil jannah خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ التي فأما الذين سعدوا هكذا أما ونسكي متانا كيركي in aljanna Allah ya samu ne Allah ya ce fafil janna su kam suna cikin aljanna khalidina fiha za su dawwama a cikin ta Allah ya ce ma da mata samawati wa su ma dawwama samai da kasai so da kenan ba za su yi su ma abada sai Allah shi ma ce illa ma sha rabbuk sai abinda ubangiji kai so to nan da malam nan da Allah ce sai abinda ubangiji kai so sai malama sun ce sabanin wancan sai abinda ubangiji kai so can sai abinda ubangiji kan so na za a ɗibo ‘yan huta wanda su masu tauhidi ne kamar da muka bayani to shi kuna illa ma sha arabu ɗan aljanna dama yanzu an ka so alƙiyama ba wai direct sai aljanna ba akwai tsayuwa gaban Allah ko ba haka ba akwai hisabi akwai hawan siradi to wannan shine illa ma sha arabu za shiga aljanna amma sai lokacin da Allah ya so mana sai an bi wannan matakai kake a shige ta yalla mu bayyana to Allah ya ce aba'an abinna aba'an wannan kyauta ce daga Allah gaira majazut wanda ba ta karewa kyauta ce ba ta kai karshe in an shigar da mutum aljanna ba ta yi ni'ima ta aljanna la maqduwatin wala mamun ba ta yankewa da'iman tanana Allah shigar da mu aljanna rahmatka aya ta karshe sai Allah ya ce فلا تك في مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباؤهم من قبل وإنا لموفوهم نصيبهم غير منقوص
Allah ce da haka fala taku fi miryatin kar ka kasance a cikin shakka da kwankwanto mimma ya abudu haula dangane da abin da masu bauta suke bauta dangane da abin da waɗanda suke bauta ma to nan me Allah yake ne ma'ana kar ka zan cikin masu shakka da kwankwanto da an ka ce maka allolinsu ba su iya umfani da su da komi ba su iya cutar da su da komi ba su iya kare su da azaba Allah da komi kar ka zan mai shakka ka ce ashe kar ka zan mai shakka shine Allah yake nishi kar ka yi shakka da Allah yake ba su bartaka musu komi ba su umfani su da komi kar ka zan cikin mai shakka ka yarda lalle haka ne dan wallahi ba abin da sun kai musu gaban Allah Allah ya ce ma ya abuduna ba kun wani suke bauta illa kama ya illa kama ya abudu aba'uhu min qabl ba kun wani sa suke wannan bauta kamar da uwayensu ne kawai sun tsoro sun tsada uwayensu na yi na ina dalili sun cancanci bauta kawai aikin uwayensu na sun ka gada suna yi Allah ya ce wa inna lalle musu Allah lamuwafuhum za mu cike musu nasibahum sakamakonsu sakamakon abin da sun ka aikata ini na alƙiyama Allah ce ghaira manqus ba tare da an tauye musu ba sakamakon abin sun kai na bauta wani wanda ba Allah ba sakamakon sabon Allah sun kai tayi Allah ce za mu cike musu ba tare da mun rage musu komai ba Allah ka kare mu daga bauta wani wanda ba naka ba Allah ka ɗebe mu da shakka da kwankwanto dangane duk abin da kake karantar da mu ya Allah Allah ka sa mu zama masu yaƙini na masu tabbatar da abin da ka karantar haka ne babu shakka cikin zuciyoyinmu Allah ka kore shakka cikin zuciyoyinmu Allah ka kare mu da kariyarka insha Allah tafsiri na marece na bayan la'asar wannan shine majalisi na ƙarshe amma da muka bayani jiya sai kuma Ramadan na tahe in Allah ya kaddara mu na raye in ba mu raye kuma a ce wasu su zo su ci gaba da yi haka ne aikin Allah dan ka mutu ba za a tsaye da aikin Allah ba duk abin da mutum yake idan babu shi ba za a tsaye da shi ba ci gaba kawai zai ta yi Allah ka hana shaidan ribatan mu Allah ka dakatar da mu cikin wannan ayyuka na alkhairi kuma kamar da muka yi muku bayani kwamiti na marayu alhamdulillah kun ga jiya kudin da aka yi bayani wajen jika 260 da wani abu ko to cikin su za a sai shinkawa da maka da sabini kamar yadda an kai bara saboda liskin marayun tana na wanda an ka taimaka ma bara to bana ma insha Allah muna sa rai ma za a samu ƙari wasu wanda za a ƙara ma alhamdulillah Allah saka da alkhairi ya tafsirin dare shi ma yau za a tsayar da shi sai gobe a ba su marayun abinci kamar da muka saba za a sa masu motuna su zo har gidajen su kai musu Allah ya sa mu hikarin shaitan mu ci gaba da tallafa mu marayu mu ci gaba da tallafa mu gashiyayyu mu ci gaba da tallafa mu addinin mu na musulunci da wannan shine aiki nayi shine alkhairi kuma kowa haro tana bude da dukkan wanda ya ya tallafawa haro ba a liƙe kofa ba in kana ya tallafawa ka tallafa kofa tana bude kuma nan da gaba insha Allah hatta sallan nan ta tahe sallar ta layya muna so mu yi irin wannan tsari bangaren abin da ya shahi abin da za a sayi na dabbobi ya kama haro da an raba musu raguna ne in kudin sun samu in ma wani dan dabba za a sayi mai girma a kai musu nama duka dai insha Allah muna akan wannan niyya Allah shana shi da ribatan mu da mu da ku gaba dai ku da ke ba da gudunmuwa da an ce ku ba su wa kuna yi gwargwaron hali to Allah ya hana shi da ribatan mu Allah ya datar da mu yanda kun ka ba Qur'ani haɗin kai kun ga tun har tafsirin nan har yau gashi ƙarshe kullum sai abin da ci gaba tare da cewa tare da cewa an shiga goma wannan na ƙarshe wanda akwai hidindimu akwai kwaramniya cikin su amma har da haka bai hana muku sauwa ba kullum masallacin nan sai ya cika hawaje wannan rahama ce ta Allah Allah rahama ce ta Allah Allah ya baka dama ka iya ba Qur'ani hadin kai wata guda wata guda ya garadan ai rahama ce ta Allah wallahi Allah mu yi godiya ga Allah mu yi godiya ga Allah haka ga shi ma tafsirin dare iri yadda ake bada haɗin kai duk matsalolin rayuwar da akwai dai ɗawainiya hado da ka ga mutane sun zo masallaci sai ya ci ta hawa jama wannan rahama ce ta Allah yadda kun ka bada haɗin kai da marici kuma da dare ku zo ku bibiye shi wannan rahama ce ta Allah da yawa wasu wanda sun bada haɗin kai da tafsirin ga wasu suna umara kuma tare da wannan suna neman bara addu'a kuma suna bibiye da mu wasu ma sun tsaye sauran kasashe saboda nema abinci wasu kuma sun tsaye gidajen su wajen sallah amma wallahi har wadai suna bibiyar tafsirin ga wasu daji sun tsaye wasu kuma can wasu garuruwa amma tare da haka duk da ai karatun gansu yanda kuke kallo haka su ma suna bibiyar shi direct da kadibi wannan tasha sai gagga sunan da yawa suna bibiyar da shi ba su san dai a bar cikin alkhairi wannan rahama ce ta Allah rahama ce ta Allah Allah ya hana shi ribatan mu Allah ya sa ham rayuwar mu ta zo ta kare cikin wannan ayyuka na alkhairi Allah ka dawwamar da mu akan rahamaka ya Allah Allah ka datar da mu da rahamaka wannan inuka da sun kai ragowa da dararraki Allah ka datar da mu da samun rahamaka Allah ka datar da mu da samun rahamaka ya Allah dukka so mafi tsoka wanda kake ba bayan ka makusanta Allah ka sa muna cikin na gaba gaba ya Allah duk shari da bala'i wanda kake kawar da shi da bayan ka makusanta Allah ka sa muna cikin na gaba gaba ya Allah Allah ka kusantar da mu zuwa gare ka ya Allah Allah ka kusantar da mu zuwa gare ka ya Allah Allah ka karbi rayuwar mu kana mai yarda da mu ya Allah Allah ka yarda da mu ya Allah Allah ka yarda da mu ya Allah Allah ka yarda da mu ya Allah Allah ka yarda da mu ya Allah Allah ka hana shi dari bata mu Allah ka hana shi dari bata mu Allah ka tsaka ke niyoyin mu Allah ka sa duk abin da muke yi muna yi na domin ka ya Allah Allah ka sa duk abin da muke yi muna yi domin ka ya Allah makwabtan masallaci ma masu ba da masu ba da hadin kai kuna gani ko ku fira an sai ga an kunna motar domin ku saurari wa'azi irin su abin da Idrisa ga shirin mai shago da irin su Zakariya yawo ka gani shine an rike da kusan komai da wani ta wannan wuri yawo mai hwati da sauran wa Allah saka musu da alkhairi da yan kwamiti masu ba da haɗin kai musamman da kuma malam Muhammad Aran ma gashi kun gama shi na tarike amma har dai ana zakwa zakare sai dai an kai karshen Ramadan kin ga to Allah ka dadar da mu Allah ka dadar da mu Allah ka dadar da mu Allah ka datar da mu Allah ka hana shaidar ribatan mu Allah ka hana shaidar ribatan mu Allah ka nuna mana wannan ayyuka mu yi farin ciki da su ini na alƙiyama Allah ka nauyaya ma'aunan nan mu na alkhairi ini na alƙiyama Allah ka sa mu yi farin ciki da ganin sakamakon da mu samu gaban ka ya Allah subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh